الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji muhammadu dan jimo goji sanata da ke wannan unguwa mai albarka unguwan fantami barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci a daidai yini da kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin juma'a haji babbar rana hakan ya yi daidai da biyar ga watan hukun musulunci watan rabidin awal hijira yau na da shekara 447 29 ga wata na 8 miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba mana cikin sura mai namba ta 19 idan ka kirgo surorin alkur'ani mai girma daga can fatiha zuwa nan ita ce suratun maryam alaihi salam karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 64 yau za mu tashi aya mai namba ta 65 a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam alaihissalam wannan kuma shi ne darasinmu na tara a cikin wannan sura insha Allah Allah ramma faɗin Allah ta'ala da yake cewa rabbu samawati wal ard bismillahir rahmanir rahim rabbus samawati والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا akwai malamai wasu daga cikin malaman bandiki da suka tafi akan tasalsulul qur'an kuma malaman balaga cewa qur'ani kaman chain ne ma'ana kowace aya tana sarrafa da yar uwarta wannan ilimi ne wani istinbadi ne irin nasu yanzu misali ayar kafin wannan mun ce malamai sun ce mala'ikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wajen kwana 40 wahayi yayi mala'ikan jibril bai zo ba a lokacin munafukai da mushrikai suna cewa shikenan ubangijin nasa ma ya rabu da shi abinda ake yake cewa an masa wahayi yanzu mun ji shiru magana ma ta kare shi ne Allah ke cewa Ubangijinka bai kyale ka ba kuma bai bankwana da kai ma wanda aka rabu ko makala to can sai ga mala'ika jibril ya zo da ma'aikin Allah yake tambaye sa cewa ba mu ganka ba kwana biyu sai ce ai wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا yace ai mu ba ma sauka daga sama mu sauko ƙasa illa bi amri rabbi sai da umarnin ubangijin ka shine in ka gan mu a doran ƙasa to aike muka ko mu kawo wahayi ko mu halaka ko mu zo zartar da wani umarni na Allah amma mu ba mu da wani sayin ba mu da wani takamma mu zo a duk zuwan da muke Allah ne turo in ba mu zo ba to ba aiko mu haka mala'ika jibril alaihi salam yake faɗa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lahu ma baina aidina wa ma khalfana Allah shine ya mallaki abin da ke gaba da mu sannan ya mallaki abin da ke baya da mu an gane ko wa ma baina zalika kuma shine ya mallaki abin da ke tsakanin samai da ƙasa ubangiji bai kasance mai mantuwa ba to shi wannan ubangiji mai wannan sufa wanda yake turo mala'iku su zartar da umarninsa a bayan ƙasa wata suffarsa shi ne rabbus samawati wal ard kun ga magana ta harugu an kamo waccan ayar an juna da wannan sannan kuma za a ci gaba da tafiya rabbu samawati wal ard rabbu samawati wal ard shi wannan ubangiji mai turo mala'iku su kawo wahayi ko su zo da umarni ban ƙasa shine dai ubangiji kuma na samai da ƙasai samai guda bakwai da kuma ƙasai guda bakwai domin su samai bakwai ne ƙasai ma guda bakwai ne kuma an ce tsakanin kowace ɗaya da ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar ne tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu har zuwa sama ta bakwai tsakanin sama ta bakwai zuwa kursiyu akwai tafiyan shekara ɗari biyar tsakanin kursiyu zuwa al'arshin Allah nan ma akwai tafiyan shekara ɗari biyar tsakanin al'arshin Allah da wani ruwa wa kana arshin wa alalma shi ma wani ruwan an ce kaurin ruwan ya kai tafiyan shekara ɗari biyar kuma Allah fauka arshi an fahimta shi ne ya daidaita al'arshinsa wani hadisi ya kawo wannan malin muhammad bin abdullahab ya kawo cikin littafi samanan kusa-kusa ma kitabun tauhi can kucin ƙarshen littafi ya kawo wannan hadisi na abdullahi ɗan abbas allah ƙare da shi to shi allah shi ne mamallakin samai da kasai rabu samawaci wal arzik wa mabai da kuma ai da abin da ke tsakanin samai da kasai kamar mu mutane da dabbobi da bishiyoyi da koguna da tuddai da duk abin da idan ka yake nuna ma da wanda idan ka ma baya kaiwa kansa to shi ne wa bai na umaru mu kuma an ka kwatanta da abin da ke sammai ko kasai to mu ido ma bai kai ya kalle mu ba muna nan kaɗan daga cikin irin abin da Allah ya halitta na manya-manya daga cikin halittunsa mu ne wa ma bai na umaru ai duka bayan Allah ne mulkan wa kalkan wa abida bayin Allah ne Allah ne mallake su kuma a bautar su Allah za su yi bayi ne na Allah halittun Allah ne kuma Allah ne mallake su wa laysa lahu fiha ibn subhanahu wa la sharik a cikin taron giyar sammai da kasai da abin da ke tsakanin su Allah bashi da da bashi da mata bashi da wani mataimaki ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira Allah ya ɗaukaka da game da wannan a jingina masa ɗako mata Allah ya ɗaukaka da wannan a kullum muna faɗa mu zo misali irin wannan ita mata ko ɗa ko ‘yan uwa ko mahaifa ko ‘ya'ya duka ana neman su ne da wata manufa ta taimaka mutum a duniya mutum idan iya da mahaifa za su taimake shi tun iya jariri su kama hannunsa su nusar da shi a sashi makaranta a yi waye a yi waye har ya girma ya sami auni daga gare su su ma wannan mahaifa idan tafiya ta yi tafiya suka tsufa idan 'ya'yan na ƙwarai ne masu neman albarka za su kula da su za su taimake su za su ɗauke musu wahalhalu mata tana taimakawa miji miji iya taimakawa mata 'yan uwa suna taimaka 'yan uwa duk wannan kowa ya san wannan ba ma sai an yi bayani akan wannan ma'awana bayyana tana guda ne to amma shi Allah bashi da bukatar wani Allah bashi da bukatar wani taimake shi ba shi da wannan bukata sannan manufar ɗa ta biyu shine idan ka mutu ma addu'a ya taimake ka a duniya ya share ma hawaye idan dan albarka ne sannan kuma idan ka mutu bi ka da addu'a to Allah bashi da bukatar ɗaya daga cikin wannan bashi da bukatar taimako bashi da bukatar addu'ar ka kaga Allah ba abin da zai zai shi yasa ke korewa kansa da a gurabe da yawa domin wannan manufar ita ce ne manufar samun da idan da bai cika wannan manufar guda biyu ba ci da amfani idan bai share ma awaye a duniya ba bai ma addu'a bayan ka mutu mutu ba shi da amfani kwara ma bai zo duniya an bai nan sai Allah ta'ala ke ce shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su fa abuduhu wannan fi'il al-amr ne ku bauta masa umarnin Allah ne zuwa ga mu ga dukkan halittun da suka zo kafin mu din akan abauta wa Allah subhanahu wata'ala bautar Allah gare mu wajibi ce ya halice mu dan mu bauta masa yayi umarni a gurabe da yawan bauta masa kamar yadda yazo anan fa abudhu ko bauta wa Allah a matsayin ku na bayin halittunsa kayan da ya mallaka sannan sai ya ce kuma wastabir li ibadati ku yi juriya wajen bautar Allah ɗin bautar Allah sai an jure ana fahimta kun ga sun ce dama ziyadatun fil mabna tadillu ala ziyaratu fil ma'ana ƙari a ginin kalma iya nuna cewa akwai ƙarin ma'ana a ma'anar da za a fassara kalmar kun ga kalmar asabu shine haƙuri amma a wannan kalmar sai a ce ta samu ƙari ta samu ƙarin alifun da da ba da ba a ta samu ƙarin alifun da ba wastabir maimakon isbir a fahimta wastabir suka ce haƙuri ne da ƙari yi da istiba kamar haƙuri da juriya a cikin haƙuri to kamar Allah ke ce ku bauta masa sannan ku jure kar ku ƙosa kada ku gajiya wajen yi masa bauta ita bautar Allah ba a ƙosawa ba a gajiyawa yasa ya ce wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin Allah ya ce ku bauta mini ko kuma ka bauta ubangijinka hatta ya atiya kal yaqin al yaqin al maut har sai mutuwa ta riske ka kaga ba ba lokacin dainawa ke to wannan shine Allah ke cewa ku jure kar ka fara ka gaza yasa hatta aikin nafilfili ma ma'aikin Allah suke yake cewa sallallahu alaihi wasallam khairul amal inda Allah ma dawama alaihi wa intal mafi alkhairin aiki a gun Allah shine wanda zaka dawama a kansa duk kankantarsa da a ce kai raka'a 100 ta nafila a dare daya kuma sai ka shekara ba ka yi ba kwarar ka yi biyu ka kwanta ya ba alheri ka yi biyu gobe ka yi biyu ya fi Allah baya kosa har sai kun kosa a ji manzan Allah saboda ka aiki ana so ka riki wanda za ka iya ka dawo ma kasa ya sa wata rana da ɗaya daga cikin sahabbai ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zan yi azumi zan dinga azumi a rayuwata duka sai ce a'a ka je ka yi azumin kwana uku a wata ma ya isa ya ce wallahi fi ƙarfi na fi haka ina zan zauna hanyar kwana kwana goma yin azumi ba ba zan iya ba sai ce to ka je ka dinga yi na alhamis da litinin ka yi alhamis da litinin a sati kana sau biyu ya ce shi ma ƙarfinsa ya fi haka lokacin ya jinka ka san matashi ma da sai ce zai ɗau mota a kan samman an kuruciyar ta motsa ya ce ƙarfinsa ya fi haka sai maza da ce to in dai karfin ka yafi wannan to ka je ka dinga azumin annabi dawo kai azumi yau gobe ka aci kai azumi jiya ta ka aci sai ce shi fa karfin sa yafi wannan ba sai manzo Allah ce to ba wani azumin nafila da yafi wannan in dai azumin nafila ne ba wanda yafi wannan haka ya hakura yake wannan azumi yau ya aci gobe amma da tsufa ya zo masa sai yake cewa da ma ya karbi saukin da manzo Allah ya bashi da kansa yake fadar wannan yace da ma ya karbi saukin da manzo Allah ya bashi kaga Allah ba wai abu mai yawa yake bukata ba ikhlasi da dawama a kansa kuma wata hikima ta Allah da kullun ya kamata mu sani ne yanzu misali mutum iya da naira miliyan ɗaya ta sace mallakin sa halal sai ɗauko naira dubu ɗari a cikin ta sai yi sadaka da ita kaga ya raba dukiyarsa goma ya bada kashi ɗaya a samu wani mai kuɗi naira dubu goma Allah ya kore masa sai ya raba dubu goma nan biyu ya ba da dubu biyar a cikin dukiyarsa da Allah ya ba shi wancan kuma ya raba goma to shi wanda ya raba biyun ya fi shi na damu ƙungane ƙungane shi wancan goma ya raba shi kuma wannan biyu raba dukiyarsa daga Allah ba yawa ba ne a gabansu ba yawa ba ne ya sama da zo magana lai yake cewa lanyana da Allah halukumu a wala limau
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم Allah ya ce lan yanala Allah luhumha wala dima'uha da jinin abin da kuka yanka na layya da naman ba shi bane a gaban Allah ba ruwan Allah da wannan duk girman bijiminka ba ruwan Allah da shi me Allah yake kula a taqwa minku sauran Allah da ya sa kuka yi taqawar da ikhlasin shi Allah yake duba an bai wannan shi yasa wanda ya fi ka ikilasi ya fi ka yawan ladabu shi yasa Allah yake manala yake cewa wani yayi sadaka za a linka masa bakwai wani a linka masa saba'in wani dubu saba'in wani ma'ila a za'afin kasira linkin da ba shi da iyaka sai sahabai suke tambayar manzan Allah ya haka take faruwa sai ke cewa gwargwadon imanin ka da ikilasin ka shine irin rinki da riɓanya wanda Allah zai maka ya sami kokarin su kwantuwa da imani da ikhlasi wani shine ke jawa dan adam lada da daraja abun Allah cikin sauki kuma cikin kankanin lokaci sai Allah ke cewa ku yi hakuri ku jure in azumin nafila ka kama kama wanda za ka iya in sadaka ka kasa ɗora wa kanka duk sati ko duk wata to ka iya wanda za ka iya yi ba a san ka fara abu ka yanke ka bari ba a so kuma wata baiwa ta musulunci shine idan kana abu inda lafiya kake lokacin kana da lafiya inda dukiya kake abu lokacin kuma dukiya ta kare ko lafiya ta kare to daidai lokacin sai Allah sa malaiku su dinga rubuta maka lada yanzu misali ka saba sadaka duk juma'a ko duk ƙarshen wata sai Allah ya kawo wani zamanin da babu kuɗi ko hanyar samun kuɗin ta tsaya in dai a wancan lokacin da kake samu kana yi baka tsaya ba to a yanzu in lokacin ya zo duk da baka da shi sai Allah ya sa malaiku su dinga rubuta ba idan ka saba azumin nafila ko sallar nafila ko karatun alkur'ani jinya ta same ka ko tafiya ta hana ka yin wannan to a daidai lokacin sai Allah ya sa malaiku su rubuta malaiku bawa na uzuri ya hana shi ni kuma ni ne karimi da Allah ni ne mai karanci ku ba shi kamar yadda yasa dawama akan aikin alkhairi ga irin farlas ko da ka gaza yanayi ko lafiya ko rashin lafiya ya sa ba yi ba kuma sai a dinga baka ladan tamkar kadai wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya Allah ya ce a tambaye su su mushrike da sauran kafiran duniya kunnan su ya taba jin an ambaci wanda sunan Allah duk kafircin kafiri sai dai lakawa kansa wazza ko manata ko hubal ko sauran sunan gumaka dai amma baka taba ji an kiraye wani Allah baka taba ji ba ko abu jahil ko fir'auna bai kira kansa Allah ba ya ce dai ana rabbukumul a'la amma bai ce ana Allah ba wallahi bai ce an ce duk mutumin da ya sanya wa kansa wannan sunan ba zai kwana a duniya ba kuma akwai mai gwada wato halin ta'alamu la usabiyya Allah ya ce kun taba ji an ambace wanda sunan Allah dukkan garewarsa wallahi ba za ka taba ji ba domin shi ne suna buwaye gagar misali shi ne ismul a'azam min asma'illahi subhanahu wa ta'ala kuma shi wannan suna na Allahu dinnan kowane suna daga cikin sunayen Allah sai fassare idan ka ce man huwa rahman Allah man huwa rahim Allah man huwa malik man huwa qudus Allah kowane suna zai iya dawowa ya zama siffar Allah an fahimci wannan shi ne Allah ce hal ta'alama lahu samiyya kun taba ji an ambaci wanda wannan sunar yanda baka taba ji ba ko ba za ka ji daga nan mai Allah ce wa yaqulu al-insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a Allah ya ce wai qulul insan al-insan al-kafir ko al-mushrik kafiri daga cikin mutane ko mushriki yace a idza ma mitu yanzu idan har shi ya mutu a bakinsa ce yake fada la sawfa ukhraju hayya akwai wani lokaci da za a fito da shi a matsayinsa na mai rai kaga wani inkarin inkarin kiyama ne inkarin alba'as ne bai imani da tashi ba bai imani da kuma sakamako bayan mutuwa yanzu idan ya mutu la saufa ukhraju hayya akwai wani lokaci da za a zo a ce kuma ya fito kuma har da ransa ya rayu kamar yadda yake rayuwa bayan ya mutu kafin ya mutu ai ahya ba'da al-maut zai iya rayuwa bayan mutuwa wannan shine abin da wani yazo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa irin wannan tambaya ta izgili shine a cikin suratul yasin Allah ta'ala ke ce a tambaye shi
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم Allah ya ce wadda rabbana na masalan wani kafiri ya zo yana buga maka misali ya rasulullah amma wa nasiya khalqahu ya manta kansa misalin ya manta kansa yake bugawa akan wani wani kashi ya dauko haka yake murmasa kashin a gaban manzon Allah cewa yanzu wannan kashin idan kiyamar da kake fada ta yi za a tada mai kashin da koma jikin da ita amma yin jona sai Allah ta'ala ke cewa ku tambaye shi ku tambaye shi shi mai wannan buga misali وضرب لنا مثلا ونسي ونسي قال قال من يحيي العظام وهي رميم wa zai raye wannan kashin bayan rijirgewarsa sai Allah ya ce a ce kul yuhyi alladhi
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم kul ka ce da yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra wanda ya halicci kashin da farko shi zai raya ta bayan ta ko amsa ba ta fito ba? kasan dai ba kai kai kanka ba duk kafircin ka ba kai kai kanka ba to wanda ya halicce kan nan kuma shi ne ya ce bayan ka mutu zai dawo da kai to akwai abin mamaki a nan ba abin mamaki a wannan qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim kuma Allah shine mai cikakken ilimi game da halittarsa gaba daya to anan Allah ta'ala yake cewa shi wannan yazo iya cewa a idza ma mitu la sufa ukhraju hayya yanzu idan ya mutu akwai lokacin da za a fito da shi a matsayinsa na mai rai sai Allah ya ce awala yadhukulul insan al insanu al kafir anan Allah ya ce shin shi wannan kafirin mai wannan tambayar baya tunawa ne bai tunawa a kwakwalwarsa anna khalaqanahu mu ne muka halice shi min qablu kafin yanzu ya zo yana wannan maganganu ba Allah bane ya halice ka da baka san ma inda kake ba walam taku shay'a ko walam yaku shay'a a lokacin da bai ba komai bane bai bai ma cikin lissafi ba a census da ake na unguwa ko local gaman baya ciki amma iyanan kuma cikin ilimin Allah subhanahu wataala da bai wannan rayuwa hal ata alal insani hidun min ad-dahr بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Allah ce hal ata alal insani shin bai zake wa dan adam ba hidun min ad-dahr wani lokaci mai tsawo daga cikin zamani an yi wani lokaci mai tsawo lam yakun shay'an madhkur bai ma zamto abin da za a ambace shi ba ba ma shi ba alamarsa amma kuma akwai a cikin ilimin Allah subhanahu wataala an bayyana nan to shi Allah ke ce shi wannan mai tabbiyar a tambaye shi baya tunawa baya tunawa anna khalaqnahu Allah ya ce ba muka halice gaba ne min qablu kafin yanzu ka zo duniya kana wannan tabargaza walam yaku shay'a akwai lokacin da baka baka ma kai a ambace ka ba baka bakin komai kafin a halice mahaifiyarka ko kakarka ko kakar mahaifiyarka kana ida kana cin alamun zar ko Allah ne san inda kake ba wanda ya san inda kake kamar yanzu a samu yaro karami dan shekara goma Allah ya kaddara zai haihu zai yi jikoki to suna ina yanzu akwai malamin malamin kimiyya da zai gano inda suke babu shi amma cikin ilimin Allah suna nan kuma za su kaga walam walam yaku shay'a yanzu kenan. baya ma cikin abin da za a ambata ba komai bane shi to kowa ya irin wannan rayuwa a lokacin ba shi ba a san ma inda yake ba an fahimci wannan Allah ya kawo kakanni kakanni suna zuwa suna tafiya iyaye suka zo sannan kuma ka zo duniya wannan kowa ya irin wannan rayuwa walam yaku shay'a na'am daga nan mai Allah ya ce فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم Hmm.
ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا Allah ce fa rabbika ina rantsuwa da ubangijin kaga wannan wannan tashrif ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmamawa ce kamar la amruka fa rabbika an gane ko wallahi ina rantsuwa da ubangijin ina rantsuwa da ubangijin ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nahshurannahu wallahi irin wannan masu maganganun Allah ce sai mun tara su sai mun tashe su a irin ya- a irin alkiyama duk waɗannan masu buga misalin masu izgilin nan masu ganin cewa idan ba za a tashi kiyama ba in an mutu an mutu kenan ba za a tashi ba Allah ce masu inkarin tashi da kiyama Allah ce na rantse da ubangijinka ya rasulullah sai mun tara su a gudaya qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqat yawmin ma'lum
الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Allah ce kaje ka ce da su kul innal awwalina wal akhirina ka ce musu mutanen farko har zuwa na ƙarshe lamajmu'una wallahi sai mun tara su a gudaya ila miqati yawmin ma'lum zuwa ga wani ne sananne a gumu shine ne tashi alkiyama Allah sai ya tara tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa ƙarshen halitta na ƙarshe a ɗan adam ko da ke na ga wani ko masu ko ya ce mutumin da za a halitta na ƙarshe wanda a ƙasar cale ne ko ko ya faɗa masa waye masa wahayi ya faɗa masa wai a ƙasar cale yake shine ɗan adam na ƙarshe a duniya a wannan molanka ne ba da wani nasi akan wannan ba nasi wannan kuma zai yi ba sai kai kai kana da nasi sannan za ka faɗi magana irin wannan za ka yi gacin ilimin Allah na gaibi ne an fahimci nan Allah ta'ala yake cewa sai na tara su washe yatsin tare da dukkanin shaidanu wanda suka kangarar da su suka zama sanadiyar halakarsu ai na jama'a kullum minhum wa shayatinihi kowa za mu tada hi da hi da shaidaninsa sun mala nuhdirannahu sannan mu halarto da su haula jahannama ai min kharijiha kafin a shigar da su wutar jahannaman ma sai an tsugunar da su sun yi nil down a gaban gidan wuta sannan mala'iku su tambaye su an fahimta dama tambayoyi guda tara za a yi wa mutum guda takwas guda tara tambaya ta taran Allah ka roƙi Allah ka rama ita wani Allah ya sakar mana ita duk wanda aka mai tambaya ta taran nan ko ya ba da amsa daidai ko ba daidai ba to dama azaba za a yi masa ba za a fasa tunda a gaban gidan wuta ake wannan tambayar da kamar dai mutum ne an kai furzin ai kafin a bashi daki ya za dinga tambayoyi kai wanda laifi kai kuwa ya aka yi haka ya aka yi ka zo nan wannan tambayoyin za su hana za su hada da shi gida ai ba za su hana ba wani karin bakin ciki ne ba da su to yan wuta ma ana musu irin wannan tambaya ta farko akwai tambayoyi guda guda hudu da za a yi a kabari guda uku kai ko man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fi zaka rajul alladhi bi isfikum tambayoyi guda uku kowa ya shirya wannan tambayar idan ka kashe garun balaga sai amma wannan kuma amsa all question ne ba option a ciki kowa sai ya amsa duka tambayoyin man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fi zaka rajul alladhi bi isfikum ubangijinka za a tambaye ka game da shi sannan manzonka sallallahu alaihi wasallama sannan addinin akwai tambaya kuma guda biyar da za a yi a gaban Allah ma zalu kadama abdi yawmal qiyama hatta yasalahu an khamsi ba kafa dan adam din da za ta gushe gobe alkiyama a gaban Allah sai an mai tambaya guda biyar an hayatihi fi ma afna za a tambaye ka rayuwarka ina ka karar da ita an bi janna sai kai wa Allah bai sannan ai kutun din shekarun samartaka a rayuwar wa an shababati fi ma abla samartakar ka aina ka tufa nan ma za ka yi wa Allah bai an bai fito nan sannan wa an ilmi fi ma suni bihi ilimin da Allah ya baka bai ka aikata da shi ilimin sana'a ko na addini sanin da Allah ya ma me ka aikata da wannan sanin da Allah ya baka sannan tambaya ta hudu dukiya min aina tasaba duk abin da ka samu ta ina ka same shi daga naira ɗaya zuwa naira biliyan ba iyaka sai an ma tambaya kan wannan ta ina suka shigo mun ganka da mashin ta ina mota ta ina ta zo gida ta ina ya zo shago ta ina plaza ta ina dan kareren gidan mai na ina ya zo wallahi sai kai bayani sai kai bayani wallahi wannan dai bayani min aina tasaba ta ina ka same su kuma kun san lahira ba ƙarya dole ko ki da nafin kai ma sai ka faɗa ko yankan kai ko ko tsafi kai wannan duk sai ka faɗa da kusa sannan tambaya ta biyar ita ma akan dukiyar ne wa fi ma anfaqa sannan bayan ka samu kuma ta ina ka kashe ta almubazzaranci ta yayi ta sharholiya ta daurewa fasadi kafa ta ina ka kashe dukiyar nan ma sai kai bayani akwai wanda dukiyarsa ba inda take tasiri ya gun zaɓen Allah a nan za ta yi aure da tare amma wajen taimakon addini ba ba ita a ciki to nan ma sai kai wa Allah bai ta ina ka kashe dukiya ko kuma ga marayu a gefensu suna kwana da yunwa da gajiyu da zaurawa da ɗaliban ilimi amma in ya tashi auren da ina sai sai a kashe miliyan goma a rawa kawai da kiɗa a gayyato makaɗi sai an baya kuɗin jirgin sama da hidayaransa sai an ba shi abin da zai bari a gidansa amma makotansu biyu uku akwai mai kwana da yunwa masallacin unguwarsu ka yi tafiya kaɗan akwai wanda ba fanka a ciki akwai wanda ba ka fi akwai wanda sifika su ta lalace amma an zo an yi lutun da wannan kuɗi a aikin masu aikin kuɗi to shi masu kai wa Allah bai kun ga uku a kabari ga biyar a gaban Allah guda nawa kenan takwas to ta taran ita ce za a yi wa dan wutan za za sa sha wuta Allah ta'ala ki faɗa cikin suratul mulk ko qala lahum khazanatuha alam yatukum nadhir wanda yake cewa wa arlunku na nasma wa na aqil
قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير Allah idan an je zai sa mala'iku su tambayi duk wanda za a sa shin a duniya baka taba jin an ce na ce abu kaza iya da ke ko bace in mazinata ne a musu wannan tabbiyar baka taba jin an ce zina ba kyau ba in maciya riba ne baka taba jin an ce riba ba kyau ba in maciya hanci da rashawa ne nan ma sai a tambaye su duk irin laifin da kan da shi kai ko da sai a tambaye su baka taba jin a duniya an yi wa'azi a kansa ba manzanni ba su zo ba qalu bala qad ja'ana nazir ce wallahi Allah mun ji wallahi haka ne mun ji wannan hakika masu wa'azi sun zo to me faru fakazabna sai muka ce ƙarya ne wa kullu ma nazarallahu min shay muka ce Allah ma ba abin da ya saukar kawai ba abin da Allah ya saukar duk ƙarya suke yi to kaga wannan an ma hakan suka yi daidai suka bada amsa amma wannan amsa ta ta amfane su ba ta amfane su to shine Allah ta'ala ke faɗa anan cewa yan wuta bayan an tattara su a gude kafin a shigar da su wuta za a tsugunar da su su yi nil down a gaban gidan wuta an gane ko shi ne fawara bikala na hashirar na hun wasu yatsin sun mala na haɗirar na hun haula jihannama jisiyya a durƙusar da su a gaban gidan wuta a musu wannan tambayoyi sannan daga nan koma mai suka yi dai ƙarshe ne wuta cikin hukumarsu allah ta'ala ya sani daga nan ba ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا yace a cikin kafiran ma Allah yace lananzi anna aila nastakharajanna zamu fitar min kulli shi'a shi'a firqa ke daga kowace kungiya Allah ce zamu fitar daga cikin su zamu fitar da duk ɗaya daga cikin su a ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wane ne yafi taurin kai game da Allah waye yafi wa Allah taurin kai game da shari'arsa to kowane ɗaya da ya da ya fice wajen taurin kai da ƙin bin Allah da ƙin bin shari'ar Allah to za a tsamo shi a masa azaba ta daban kun ga shi rashin kunya da fitsara ba abin yi bane an fahimci wannan a cikin kafiran ma akwai wanda za a zaƙulo a musu azaba ta daban domin laifin su ya sha bambam da sauran ai kamar wanda ake kimsa su ne a gidan yari ai ai da ba ba da masaukin su da ya bai akwai yan sisi condemn ko akwai yan masu jira kuma a jibin kafin mala'ika azra'il ya zo musu akwai kuma wanda yan yan watanni akwai yan shekaru to su ma Allah yan wuce ce akwai irin wannan su ma a ciki akwai wanda za a ware su daban domin irin fitinar su a duniya da taurin kansu da tattake shari'ar Allah da gangan da suke sai Allah ce a tsamo irin su yawan su a kai su wani masauki daban shine su malalan zi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahman itiya itiya hine jara'a taurin kai da yi wa shari'ar Allah karantsi da gangan don kuɗi ko mulki ko ta dama da Allah ya bai shi to irin wannan Allah ya ce su ma akwai nasu kala azaba daban Allah ya tsare daga nan ba ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا Allah ya summa la nahanu wannan nahanu din litta'azim ne suna ce nunul uzma ko nunu al-mu'azzima rabbahu al-mu'azzima nafsuhu nahanu ƙa'ida kamar jam'i ne yayi damir ne na jam'i ko ismul ishara ne mai nuna jam'i to amma Allah iya amfani da wannan ba dan Allah da wani suke ba sai dan girman su da buwayensa sannan mu a'lam mu ne mafiya sani inji Allah billazina hum su ɗan wutan aula biha siliya ko aula biha suliya an karanta wane ne ya fi cancanta da addanna shi a wuta kai har ƙarshe a wuta su ba za a bari a sama-sama wanda an babbake iya zunubansu za a kudda su Allah ya sani waye kuma wanda iya cikin khalidi na fiha abada shi ma Allah ya sani duk cikar da wuta za ta yi Allah ya san wannan an san yan khalidi na fiha abada suna can da an san yan wanda za a babbake su zunubansu sun kone a kudda su Allah ya sani summa summa hini summa lanahnu a'lam bil ladina hum aula biha siliya ai a haƙo bi jihannam al'ashaddu al'arrahman wanda ya fi cancanta da ya faɗa wuta kai tsaye shi ne wanda ya fiye ta wurin kai game da Allah da abin da Allah ya ce ta wurin kai ba zai yi ba in ka ne ya san laifi ne an faɗa masa ya ce ya sani amma ba zai yi ba ai ko irin waɗannan mutane ai mun sani ai ah ko ba kaza ba ai na sani amma kuma ba zai ki daina abin da yake da shari'a to irin waɗannan suna da azaba ta daban in ji Allah subhanahu wataala siliya shine dukulan wa hatirakan wa za a fara danna kuma wa zafi konuwa da kona irin ta gidan wuta Allah ta'ala ya tsare na'am daga nan ba wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in minkum ay ma minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin ku face ya bi ya gangara ta saman wutar jahannama wariduha ay dakiluha wannan aya tana sawa an sahabbai su fadi a sumi sun tambaye manzo Allah ya rasul har kai ce wala har sina gangara ta saman wuta zan tafi aljanna siradi shine daya dayan hanya da yake kai mutane aljanna ba wata hanya da za a tafi aljanna sai ta siradi ita ce hanya guda daya an fahimci wannan to kowa wanda ka ganye a aljanna sai ya bi ta kan siradi haka Allah ya tsara rubutaccen abu da abun Allah kowa inda ya kaga mutum aljanna to ya fita kan sirari kuma siraɗin nan a saman wuta yake kamar gada ce a saman wuta ƙasansa wutar jihannamu ce akwai hadisi a cikin sahih muslim manzo Allah yake cewa kun ga siraɗin nan yake cewa ahaddu min as-sayy siradi yafi takobi kai kun san takobin da yake kille wuyan mutum to wallahi siradi yafi shi kai ya ce kuma a daƙumin sha'a siraɗi ya fi gashi siririnta sannan a shaddu hararata minar jama'a siraɗi ya fi garoshin wutar ƙuna kuma an ce ta kaza ka bici ga siririnta ga kaifi ga ƙuna kuma ƙasan sautar shi haka za a ce juzu ala sirat idan an taru kafin a hau sirati sai Allah ya turo wani mala'ika ya ce ya fitratul malikul jabbar juzu ala sirat ya ku halittun Allah aljabbar wanda yake tilastawa a yi ko ba a so ina jabbar ke ya ce ku ce ta kan sirati amma kafin a hau sirati ma'aikin Allah ya ce akwai amana da zumunci ya kuna ni jambayyar sirati yamina na shimali siradi iya tsakiya amma na tana gefensa na dama zumunci na gefensa na hagu ya sun ba da shaida kanka sannan za ka samu damar hawa idan ya zo za a ce to amana yaya a duniya yaya yake da kiyaye mu'amalarsa take da kiyaye an ba shi amana ya kiyaye ko ya ci ko ya tozartar duk amsar da amana ta ba ta da ita za mu yi sai in ta ce wallahi ya tozartar da ni wallahi an ba shi ya cinye ya andame to shikenan daga nan wuta za a danna daga nan amana ta ba da shaida mai kyau sai a waiwayo zumunci zumunci yaya yana yan wa kauye yayi yana zuwa ko yana aike ko baya yi ko ya zo gari ko shikenan ya samu dan tayi dadin zama ko waya baya yi in an yi wayar ma ya kashe ba zai daga ba ba zai dawo yaya yake da yan uwansa na kauyuka yan uwan dangin babansa da mahaifi idan zumunci ya ce eh yayi kokari iya zuwa iya aikawa to shikenan fa da lafiya idan zumunci ya ce a'a ubangiji wala ya yanke ni wallahi ba wani zumunci da yake zakarwa daga nan shi ma Allah zai ce mala'iku kai shuda an fahimci wannan wannan wannan hadisi da ke faɗa muku ba wallahi hadisi ne iya cikin musulmi haka manzo Allah ya faɗa su zumunci da amana sai sun bada shaida kan gaba ka wuce rani hawan ma tukuma hawan ma ba ma haiwar ba sannan ma'aikin Allah ke cewa haye siradi ya danganta wa'ansu irin as-sabiqun al-awwalun din nan yanda ka san iska haka za su hawo su sanadi yanda ka san tashin iska har ma in sun je aljanna suna tambaya ina sanadin nan yake ko ana amana ba da labarin sanadi yace ai lokacin da ka dan gugu gugu wannan to ka wuce Allah samu na cikin su Allah samu na cikin an ce akwai kuma wanda za su wuce ta kan saradi kamar kamar in garman doki mai gudu ko raƙumi ka kwatanta su kuwa doki ko su kuwa raƙumi lafiyayye to an so haka za su wuce sarari amma yanzu nan wa'ansu kuma kamar gudun mutum ɗan adam mai lafiya yana gudu to haka da haka za su wuce sarari wa'ansu daga cikin mutane da normal tafiya haka za su wuce kan sarari suna tafiya suna tafiya haka wa'ansu kuma daga cikin mutane da rarrafe da jan gindi haka za su wuce sarari wa an zo wani ma manzo Allah kice na ƙarshen hayewa kan siradi shine wanda wuta tana laso shi iya komawa haka ta mangaro shi nan ya koma nan da haka da haka zai haye bayan ya haye sai ce Allah duk duniya ba wanda kai walima ka bada domin shi yaga zahiri ai ko ba ka bane ya ji shafar wuta mana ya ce wallahi Allah duk duniya ba wanda kai walima yake to haka manzo Allah ya takasimin mutane wajen haye siradi dole ne sai an fita siradi wa in minkum illa walid kowa sai yake sai dai malamai sun ce akwai abubuwan da in kai Allah kai dace Allah ya karba to kana cikin wanda za ku wuce siradi fata ma ka sani wasu malamai suna kwatanta kamar ibadar layya idan kai layya da kyakkyawan niyya da ikilasi an ce tana iya zame ma abin hawa ka haye siradi baka sani wa an su kuma baqiyatu salih yawan faɗa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa an su yawan karanta alqur'ani wa an su yawan sadakoki duk waɗannan ayyukan alkhairi to Allah iya iya zamar da su wata mahaya ka wuce saradi baka sani amma duk da haka mala'iku suna kasan saradin suna addu'a suna ce Allahumma sallim Allahumma sallim Allah al'ummar manzon Allah Allah ka tsirtar da su ya Allah ka annabi na kaunar bayan Allah duk wannan annabawan ba wanda mala'iku za su yi wa mutanen saduwa sai a duhi al'ummar annabi musallar da sallar ya ce suna nan gefe suna gani na suna yi muku addu'a suna ce Allah ka ƙetarar da su ya Allah Allah ka hayar da su Allah ka su zame haka suke faɗa mala'iku Allahu musallim Allah ka tseratar Allah ka tseratar manzan Allah ne ne ya nema mana alfarma mala'iku suna mana addu'a domin siraɗi sai da addu'a to wannan shine siraɗi ya yi wa in minkum illa walidu ba ɗaya daga cikinku zai wuce aljanna sai ya gangara ta wuta ta saman wuta shine siradi kana ala rabbik hatiman maqdiya wannan shine kamar wani rubutu ne da an buga mai sta an sa hannu shikine ya zama doka haye siradi agun mutane ya zama doka agun Allah hatiman maqdiya zattace hukunci an fahimci wannan wannan shine abin da ubangiji ya faɗa kaga tun daga yanzu sai mu sai kowa ya shiri kowa ya shiri na haye siradi an fahimta ko kai daura kamara wallahi ka nemi wani aiki ka rike masa wuta na nafila ikilasi dan Allah ka ne kace Allah wannan aikin da nake yi dan kai nake Allah ina so ya zama sanadiyar haiwa siradi lafiya ya ka nemi wani aiki cikin suru kana yi kace Allah ni dai bukata ta an ka karba aikin nan Allah ga gudu nake so ka bi ya halatta kai wannan ka dinga addu'a kuma cikin sujjada kana addu'ar neman gamawa da wannan gullafi dan domin ita kiyama wannan kusan shine second to the last na na hadarin alkiyama daga siradin ba akwai wani ku amma mafi yawa in sun haye siradi shikenan za su tafi aljanna amma duk da haka akwai wanda ba za su je aljanna ba bayan siradi akwai alhawd korama ta manzon Allah da Allah ya bashi inna a'tainaka al-kawthar wannan ruwan da Allah ya ce ya bashi a cikin kyautar da Allah ya masa wanda ba wani annabi da Allah ya bai shi dama ya ce fuddiltu alal anbiya bi sitti amma fifici kan duk annabawa da abubuwa guda shida wanda ba wanda Allah ya ba wanda annabi da Allah ya bashi da bashi amma ni duk shi da aka tara aka bani daga ciki akwai tafkin alkausara manzo Allah ya ce al'umma ta idan za su yi ga addina ya sun tsaya bayan haihuwa daga siradi an sha wannan ruwan shine mai infiraji yake waƙe ruwan ai an gane ko yake cewa wannan ruwan na salsabil shine tamkar a menene yake cewa ruwan zuma a gumba an san gumba ai wanda ake daka gero din nan a yi ta da kayan yaji kuma a tsoma ta a ruwan zuma ai kaga dai akwai alamar daɗi da gardi a wuri to yake kwatanta ruwan sarzi ruwan alkawar ya fi wannan daɗi to idan an sha wannan ruwa an ce duk wanda ya sha wannan ruwa la ya zama abada har abada ba ki shirwa ta tare in da ka sha ruwan alkawar to ka kori ki shirwa ko da za a kwana dubu baka sha ruwa babu da bai ka shi to a gun sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mala'iku suna korarwa ansu mala'iku suna korarwa ansu daga wajen wannan ruwa suna korar su suke shi haula ya ummati ai al'ummata ta kuke korar su sai suke cewa ya rasulullah li annahum qad baddalu ba'daka wa ghayyaru ai bayan ka bar duniya sun canja addini sun kawo son zuciya kowa ma iya ta'addancinsa iya cewa addini ne tunda yanzu dan kidnapping ya ce imam musulmi ne musulunci yake dan boko haram ya ce musulunci kaga ai baddalu wa ghayyaru tunda musulunci bai shi ai wannan sun canja musulunci sun jirkita shi ba yanda ka bar mu suke yi ba sai ma akin Allah ya fasuqan fasuqan ku kore su ba ba ni fasuqan to wannan shine kusan hadari wanda yake bibiyar dan adam kafin ya ganke aljanna dama an ce akwai wani hadari wani zango zango zango da bakwai akwai mutuwa akwai zaman ƙabali akwai tashi daga ƙabali akwai tafiya wajen tsayuwa ta filin alƙiya akwai tsayuwa akwai zubo da littattafan aiki akwai gun awon aiki akwai hawa siradi akwai kuma wani turkin alƙusar kowane zango na gaban ya fada bayan kacin Allah kai mu da imani Allah ba mu aljanna ba don halibu ya sa mazan Allah ke cewa ba wanda za a ganji aljanna face da rahama Allah sai mala'iku suka ce har kai manzan da ci hannu sai Allah ya lullube ni da rahama zan samu aljanna amma ba dan adam din da aikin sai sai ba shi aljanna wallahi ba shi kana ala rabbika hataman maqdiya daga nan mai Allah yi thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya Allah ce summa sannan kuma nunajji alladhina ittaqaw masu takawa masu yi don Allah Allah zai tsiratar da su da kansa ka ji wata fallar takawa karka ji tsoron hawa sirari inda kana da takawa inji Allah ya ce ni zan tsallakar da kai ko ba shi kenan ba yawwa ya ce masu takawa ni zan tsallakar da su wannan gadar ko ya sa mala'iku ko ya turo iska ko kun fi kun ta yi aiki a kanku shi dai ya san ta yadda zai ma sai da kai takawa kai dan Allah ka bari dan Allah ka kiyaye dokokin Allah a waje da ciki da inda aka san ka da inda ba san ka lokacin talauci lokacin wadata ka zama to kana bibiyar dokokin Allah kana tsarewa gore iko in dai har ka mutu da wannan to Allah ya ce irin ku yawan ku zai tsiratar da ku summan najil ladina taqaw masu takawa wanda su ba sa shirka ba sa kafirci ba sa ta'addanci ba sa kaba'ir zunub Allah ce zan tsallakar da su siradin sannan wa nazaru zalimin fiha jisiya sannan azzalimai kuma za mu bar su a dukushi a gidan wuta sun ku iya hawa saradin mabuzarsu daga ɗaya daga cikin illar zalunci ne a zulmu zulmatun yau malƙiya yi zalunci iya rikki ɗaya zama duhu ƙirin a ranar alƙiya an bayanci wannan ka guji zalunci zalunci ba shi da kaɗan musamman zaluncin da wata daga cikin halittun allah za ka zalunta mutum ko dabba ka kiyaye wannan akwai matar da ta ɗaure kuliya ta kama ta ta ɗaure ta ba ta ba ta abinci ba ta sake ta ta ci abinci ba manzon Allah yake ce Allah ya fushi da zai kona ta wuta kan to ina ga dan adam ka cuci shi ka ci mai dukiyarsa ka ci mai mutuncinsa ka zubar masa da kimarsa kai waye dan kawai ka fi shi dan kawai kai kana da sai tsara a kansa wallahi Allah ba zai bari ba Allah ba zai bari ba Allah ba zai bari ba yasa azzalimi abin tausayi duk mai imani idan ya ga azzalimi to sai ya masa zai domin karshen sa ba shi da kyau tun a duniya ma ba sa kyakkyawan karshe ba da tana aji gaban Allah ka kiyaye zalunci ko matar ka karka zalunta wallahi ko dan aikin ka ko waye din ka karka zalunce shi karka zalunce shi domin dukkan wani laifi Allah iya in yaso iya yafe wa mutum amma zalunci da kai wa wani Allah ba zai yafe maka har sai shi mai wanda ka zalunta ya yafe maka ko tun a duniya ko rabu lafiya ka je ka nemi abuwa ya nema wannan iya cikin hadarin shugabanci ai ya sa wannan ɗaya daga cikin magabata alƙali iyan wanda ya rubuta littafin ashifa an gane ku akwai lokacin da aka ce za ba shi alƙalanci a garinsu a misra malami ne shi ya san ilimin shari'a wani alƙali ya mutu za a ba shi alƙalanta ko su yi gudu jeji da ya gudu jeji da ya ji labarin za a neme shi a ba shi alƙalanta sai gudu can da ya gaji ya gaji zai da gida ko su ya samu irin karan dawa nan da yara suke dokin karan ko sai hawo dokin kara shigo garin misra iya ta tsalle na yara kamar yaro ya hawo doki domin a aja wani ya taba ai shikenan wani ayyana za mu shi alƙali saboda wannan yayi wallahi je gode ya guce wa Allah rasu to amma yanzu ba cin hanci yake bayarwa da kuɗi akan mutum a bashi alƙali masanan Allah gudun su suke ya sa manzon Allah wata rana da Abu Zar Ghifari radiyallahu anhu yace manzon Allah ni ma ina so a dan ban shugabanci ma dan ban wani jagoranci ne ma da yi sai ma'aikin Allah ya sa hannunsa mai albarka ya bigi kafatar abuzar ya abazar inna hala amana abinda kake so a baka nan amana ce wa innaka la da'if kuma kana da rauni wa innaha takunu kidhiyun wa nadamatun yawm al-qiyamah kuma duk amana an ayi wasa da ita tana zama hasara da nadama ranar Abu Zarin nan ba shine wanda baya kwana da kudi Abu Zarin idan ya gama cefanansa bayan la'asar ya yi sauran kudi sai bari sadaka yace Allah kai mu gobe wallahi abin da yake gida amma duk da haka manzon Allah yake tsoron ya zama shugaba kudin nasa ma wallahi bai damu da shi inda ya gama cefanan yamma wallahi bai kwana da kuko duk abin da ya rubuta to akai wata akai wa bayan Allah su ma gobe ba Allah kai mu gobe Allah kai zai bayar masu tawakkalin gaske kenan لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير mazalace da za ku dogara da Allah matukar dogaro ga Allah da ya muku arziki kamar yadda yake wa tsuntsaye arziki sai sabai suka ce manzala ya Allah yake wa tsuntsaye arziki sai yake ce tagadu kimasan wa taduhu bitana tsuntsu zai wayi gari ba komai a cikin sa bai ajiye ba bai da su bai da rumbu bai da account an gane da kyau ko ba shi da komai bai ajiye komai ba haka zai tashi ba ko kobo ba abinci amma da yamma sai ya dawo cikin sakofi har ya dawo abin da zai kawo yayansa kullum haka yake rayuwa tagadu kimasan wata tsohu da to mazala ce da za ku dogaro da Allah matukar dogaro da kun huta kanku duk aka wanda masu gaje ka soke shi ma ka rufe shi wani stone ka ka rufe ka bawa almajirai daki da shi ka ce kai ka dogara ga Allah zai baka kuma wallahi nake faɗa muku in dai kai wannan da gaske Allah ba zai wulakanta ka shi Allah ba a gwada shi ne amma kai da gaske sai na Abubakar yayi wannan ya dauko dukiyarsa sau ɗaya sau biyu sau uku iya bayarwa bisa duk abin da Allah ya hore masa duka ba ko kuma bai bane na ƙarshen manzo Allah ke cewa Abubakar ko me kamar wa iyalinka sai yake cewa akwai alƙawarin da Allah ya yi da kai to na bar musu wannan الله نتا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الله يقوم سوء إن تنصروا الله إن كنت مكي الله da kyakkyawan niyya da ikilasi to Allah ya surku Allah zai ci gaba da taimako wa yusabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da gargan ku a cikin addini wannan shi sa duk mai taimakon Allah da gaske to baya tabi an bayyana nan to wannan shine Allah ta'ala yake cewa kana ala rabbik hatiman maqdiya summa nunjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jisiya daga mai Allah yake وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا الله تعالى كي تشوي إذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكرت مس آيوهم أي سمو مليكنا al-mu'mini al-mu'minina wal kafirin fi dunya idan an karanta musu ayoyin Allah a duniya da mu'mini da kafirai qala alladhina kafaru da su kafirai sai su bude bakin su sa fada lil ladina amanu ga waɗannan da suka yi imani sai su ce ayyul fariqaini daga cikin wannan jama'un guda biyu na hannu wa antum da mu da ku khairun maqama wane ne yafi samun makam ne manzila wa maskana waye zai fi samun masauki wa zai fi samun kun zama mafi alkhairi an gane ko wa ahsanu nadiya waye kuma yafi annadi shine mujtamal mujtama'ul qawm yatahaddasuna fihi kamar club club aka ko gun hira sai kafirai suna gorantawa musulmi cewa to ko kun ce qur'ani naku ne manzon Allah naku ne to shikenan da mu da ku su waye masu gidaje masu kyau da mu da suwaye masu abin hawa da masu suwaye masu kulob-kulob gun shakatawa da mu da kuwa ya wani su madiyas su abin da yake zahiri a duniya su su sun ɗauka wannan duniya da ce matabbata ko ita ce gun da za a dinga buga misali a kai shine farla a kan wanda ba shi da shi ba haka ba manzo Allah ke ce ita duniya in za a kwatanta ta da lahira to kamar ka samu kogi ka ɗau allura ka sa a kogi ka fadda allurar ruwan da ta ebo ita allurar to misali shi ne duniya kogin kuma shi ne lahira a misali zai yi ko mazala ce duk wani kyau da falala da alkairi da daɗi Allah da ya tashi halitta ɗari ya halitta amma casa'in da tara suna aljanna ɗaya Allah ya kawo duk daɗin da kake ji da wani adon da za ka yi da wani one in town naka wallahi ɗaya ne a cikin ɗari da lahira duk abin da za ka ka nemi lahira a nan ake samun jin daɗi mai dawama amma ita duniya ba gidan dawama ba to suna buga cewa su ne masu gidaje masu masu kyau masu motoci masu abin hawa amma ku kuna ce qur'ani naku ne Allah naku ne amma ga kunan an fahimta nan wani shine abin da kafirai suke faɗa wa masu imani خير مقاما وأحسن نديا دقنا من الله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا الله يجي وكم كم للعدد ديوا إن جاء الله ديوا أهلكنا قبلهم من هلكت دون نسكزو كابيسو من قرن دقا القريو سيني أمة من الأمم الماضية mun halakar da al'ummatai daban-daban daban-daban wanda suka zo kafin kudin hum ahsanu asasan asas ne malan wa mata sun fi ku dukiya mai yawa sun fi ku kadarori masu yawa amma mun halakar da su wari'iya ai manziran minar rubuya sun giggina abin da ido zai gani ya ji daɗi suna da gonaki suna da lambuna suna da benaye suna da fadoji amma duk da haka Allah ya halaka su sun ma fi ku ayi duba adawa mana zuwa samudawa adam fir'auna abin da ya gina na fada fada da dagun shakatawa kamtara ku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'amatin kanu fiha baqihin duk Allah ke ta sun bashi a duniya ga gidaje ga gonaki ga lambuna ga ruwa duk sun basu kazalika wa awrasana ha bani isra'il sannan muka gadarwa da bani isra'il wannan abin da fir'auna ya yi to tun a duniya magaci Allah ya yi ku kafiran maka ai na bayan ku duk sun fi ku wannan kayan alatu sun fi ku ga ga adawa ga samudawa mun karanta an ce domin isa ta ba samude sai ya tafi jeji ya samu dutsi katoto wannan dutsen sai rarike shi sai ya gida ya duk abin da yake so na gida a cikin dutse bangaren sa bangaren iyalin sa bangaren bai ko da gun baki da sauransu in ya gama sai da daga mu da ku bayan sa ya zo inda yake so ya sai aji haka Allah ya faɗa wallahi inda yake so idan ya zo ya zauna a nan kun takura masa sai ta ce barkun sai ɗauki nasa idan gasa idan kun ce sai an biya haraji kaga in kun dame shi da haraji haraji mashin haraji mota haraji gona haraji gida haraji kaga sai ta haibar ku ko ba haka bane sai ɗauki nasa idan gasa to haka Allah ya ce gasu can sun wuce kamu an ba su duniyar fiye da ku ƙaruna ma Allah ya ce bai sani ba ne akwai wanda suka fi shi dukiya ba in bai sani ba akwai wanda suka fi shi dukiya amma duka yanzu babu su ba labarin su to Allah ke faɗa wa mutanen maka wai ba wai gidaje ba ne ba wai benaye ba ne ko abin hawa ba su ba ne abin kallo a ka mutu ka samu aljanna shi ne abin kallo shi ne um ahsanu asasan wa riya aya ta karshe mal قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا wannan masu rana ya ce lokaci ne eh za mu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kubinta Allah ta'ala ya